من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace da ashirin da biyu ke na yau ga wata ko ashirin da biyu ga watan rabi'u sani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijira wanda kuma shi ne ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da nazarin littafinmu wato masnul warakat na imamul zuwaini wannan kuma shine darasi na hudu darasin da ya gabata a jumlace mun yi magana akan abuwabu usulul fiqh wato mafiya muhimmancin babuka da ake karantawa a cikin ilimin usulul fiqh waɗanda ma da ya kawo ba su kaɗai bane amma su ne mafiya muhimmanci sannan duk abin da ba su ba ya iya shiga karkashin su kamar su al-kalam aqsam al-kalam al-amr al-nahy al-am al-khas wal-mujmal wal-mubayyin wal-zahir wal-muawwal ila akhirih yau kuma zamu tashi akan aqsam al-kalam haka ne ko karanta mu jumala bismillahir rahmanir rahim أقسام الكلام فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل
رائسة idan ba kuma ta na taɓa faɗa mana cewa dukkan ilmomi na shari'ar musulunci alaƙar da ke tsakanin su shine a tasabu wato sukan sarƙafe da juna sukan samu alaƙa da juna sai dai wani lokacin alaƙa ta kan zanto ta kusa wani lokacin alaƙa ta kan zanto ta nesa tsakankanin ilmomi na shari'a da junansu nan yana magana akan a tsakamul kalam ya kamata ya fara yin ta'riful kalam ma huwa kalam sannan a zo a kan me a tsakamul kalam don idan ba a yi bayanin abu ba sai a za a yi kasar rabe raben kawai a zo a ce rabe raben mutane ko ba a yi wa mutum bayani da zai gane menene mutum ba to amma kasancewar kamar yadda na faɗa a ilmomi na harshen larabci da na shari'ar musulunci suna da alaka ta sarkafewa da juna a waɗansu lokuta ma'ana sukan shiga juna to shi yasa wani lokacin sai kaga wani babin da wato ya fi alaka da ilimin larabci amma ya shigo cikin usulul fiqh mun karanta a nan gurin lokacin da muke karanta na hawo menene alkalam muka ce ne muka ce huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i haka mun karanta hadha huwa al-kalam duk wanda ya san wannan ya san kalam wanda bai san wannan bai san kalam ba ibn malik ya take kawai yace kalamuna lafzun mufidun shi kenan shi al-lafzul mufid kawai ina fata mun fahimta al-lafz wato kalma kenan ta larabci al-mufid yace babu yadda zai zama mufid ya zanto murakkab domin idan ya zanto kalma mufrada kadai ba yadda za a ta bada ifada din da haka ba sai ya ce allafzu almurakkabu almufidu yana ganin duk takrar ne almuhim dai mun fahimci ne ne alkalam alkalam huwa allafzu almurakkabu almufid bil wada' wato shi abinda ake nufi da zance a wurin malaman nahwu shine allafzu lalle a samu lafazi lafazi kuma shine a samu kalma wadda ta kunshi harufa kamar zai kamar muhammad kamar kama kamar ya komo kamar zahabu ya zahabu dukan waɗannan lafuzza ne domin kowace ta kunshi wani sashi na harufan larabci guda 28 ɗin da mai harafi biyu da mai harafi uku da mai harafi biyar da mai harafi sama da haka kowace da ta kunshi abin da ake kira harufa zahabu ya kunshi harufa uku ya zahabu ma harufa guda uku kara ya kunshi harufa guda uku muhammadu ya kunshi harufa guda hudu a ganin ido to wannan shine allah to kuma sai zanto al-murakkab domin al-lafzul mufrad wato wanda ba murakkab ba baya bayar da fa'ida kamar ka zo ka ce assalamu alaikum zaid to zaid ne mata ja'a akala shabi'a duk ba mu samu wata fa'ida ba a karkashin faɗin kalmar sauyi amma lokacin da kace zaudun qa'imun kaga kalmomi ne guda biyu hadha lafzun murakkabun sannan kuma mufidun fil waqti zati ya ba da fa'ida li'annaka akhbartana bi qiyam zayd ina fata mun fahimta al-kalam huwa al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wada'i wato ya zanto shi lafazin lafazi ne na larabci malaman na suna magana akan lafazin larabci ba ruwansu da lafazin hausa idan ka ce ya tafi a wurin malaman nahawu ba su san menene wannan ba tunda ba larabci kake magana ba amma da kace zahaba sun san menene ina fata an fahimta da haka lafazin da ake ta'amuli da shi a da hawance shi ne lafazi ne na larabci shi ne yake nufi bil wada'i to nan sai zai magana akan akasamul kalam idan mun kasance mun san alkalam huwa lafzul murakkab mufid bil wada'i to ko da bi ko kace Allahu rabbuna ko da yake idan muka ce Allahu rabbuna eh to sunaye ne guda biyu ko saka babu mu bar shi a haka Allahu rabbuna kalman Allahu kalma ce guda ɗaya kuma ismi ne sannan rabbu kuma kalma ce guda ɗaya sannan menene ismi ne kaga akallu ma ya taraka min kalam kenan ismani ko ka ce alkitabu mufid alkitab mufid kaga lafazin alkitab ne ne ismi haka lafazin mufid ismi aw ismun wa fi'lun ko kuma suna da ne da fi'li kamar ka ce ja alhaq kaga lafazin ja'a fi'li ne alhaq fa ismi zahaq al-batil kaga lafazin zahaqa fi'li ne albatil ismi ne ko me aw ismun wa harf kamar kuma suna da ismi suna da fi'li ismun wa harf ko ai suna da me harafi na'am to wannan sai a cikin babun nida kamar ka ce ya Allahu wannan zance ne kaga ya ya unida din nan ne ne harafi ne Allahu kuma ismi ne kaga nan gurin harafi ne da ismi to amma nan gurin malamai da dama sukan yi intikadin wannan cewa ba su yadda ba cewa harafi ne da ismi domin asalin ya din tana wakiltar adu'u ne ya Allah ma'anarsa ad'u Allah ad'u Allah sai ka kawo ya dan wakilci ne ad'u wanda yake haɗu kaga fi'ili ne fi'ili ne ma tare da fa'ilin sa tare da shi domin dole akwai fa'iluhu damirun mustadirun wujuban takdiruhu ana to amma dai sukan kawo wannan din a wannan a matsayin misali dan banda wannan din ba abin da za su iya kawowa wato harafi da me ismi au harfin wa fi'il ko kuma a samu harafi da fi'ili wato kamar ka ce lam yakum ina fata an fahimta ko ko ma kama kaga lam menene harafi ya kun fi'ili nan ma ma harafi ya kun kama kuma aha to amma nan zai zama kamar ansa ne hal kama zai sai ka ce ma kama wannan ya zance ne hal ya koma zai sai ka ce lam ya kum hal kama zai lam ya kum kai ka ce ma kama ko ka ce lam ya kum duk dai ma'anarsa ɗaya ne to amma a nan gurin waɗansu malamai sukan ce su ba su yarda da wannan ba musamman malaman nahawu ba za su yarda da irin wannan misalin ba to yan musulmi suke sukan kawo shi amma nahawu ba za su yarda ba dan suka ce idan aka ce ya kum fi'ili ne dukkan fi'ili a duniya dole yana da mai fa'il in ma an yakuna fa'iluhu zahiran wa in ma an yakuna mustafiran to a wurin waɗansu malaman ma dama mustafiran fa huwa ghayr mujur fa annahu fa ka annahu fi hukm al mafqud ka annahu fi fi hukm al ma'dum ina fata an fahimta tunda dai ba a fili yake ba kaddara shi ake to da shi da babu su da auren su ɗaya ne tunda baki baya furta shi kuma alkalami baya rubuta shi don haka babu shi don haka wannan sai zanto harafi ne da ne da fi da fi'ili kadai amma a wurin waɗansu malaman nahawu ma dama wannan fi'ili ne to dole a samu masa fa'ili don shi fi'ili bai taɓa yin kansa ba dole sai da ne ma min fi'ilin illa wa lahu fa'ilun da annal fi'ila la yuhdisu nafsahu bi nafsihi la budda an yakuna lahu muhdis yuhdisuhu wal muhdisu huwa al fa'il idan kun ce kuma huwa ma'dumun ghairu mawjud لا نخطه بأقلامنا ولا نتلفظ به بألسنتنا لكننا نقول إن المعنى متوقف على تقديره بمعنى أن الكلام لا يتضح معناه إلا بتقدير هذا الفائل فما دام تقديره أمر لا بد منه ولا مناص منه فهو في حكم الموجود إلى بعد أن tunda dole sai an kaddara shi magana za ta iya zama daidai wa daidai to ya zama mai dole akwai su kenan almuhim wato dan dai ku gane rigima da ke tsakani amma dai mu yanzu mun biya da ya ce mana fa qallu ma yataraku minhu kalam isman sai muka ce mai kaman mai Allahu rabbuna ko kuma sai alkitabu fi dan anan za a yi rigima a ce rabbu mudaf ne da na mudaf ilayhi ba kalma ɗaya ba ce ba amma sai mu ce amma rabbu din ai shine gishikin magana ko ba ka ba alkitabu fi wannan yayi fi'ili da ismi kamar mai da alhaqu zahaq albatil harafi da ismi kamar ya Allah ko ya zai idan kana kiran zaid ne ya Khalid in kana kiran Khalid ne am harafi da fi'ili kamar ma qama ko lam yakum wa hada kalamun تركب من حرف وفعل وهذا كلام تركب من حرف واسم وهذا كلام تركب من فعل واسم وهذا كلام تركب من اسمين هنا أقسام الكلام دون فإما أن يكون فإما أن يتركب من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل تقبل
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم afwan wato abin da ya faɗa a baya ba wai aka samu kalam yake wani ba a kallo ma ya taraka min kalam yanzu ne zai shiga cikin me aka samu kalam sai ce wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyi shi zance yana ginuwa zuwa ga umarni da kuma hani umarni kamar ka ce da mutum aqimi salata فهنا تأمره بالصلاة هل كما كفيد لا تأكل الربا فهنا تمنعه من أكل الربا فهذا أمر وذاك نهي wato zance ya gina kan umarni da hannu an gane ko wato da umarni da hannu kowanne ya talab ne nema ne sai dai shi umarni talabul fi'il ne shi kuma na haifa talabul tark lakin kilahuma talabun wa hadha talabu fi'lin wa hadha talabu tarkin talabu fi'li shay'in aw talabu tarki shay'in ina fata an fahimta wa khabar wa istikhbar da kuma al khabar labari kamar ka ce ja'a zai wannan menene kake bayarwa فأنك تخبر الناس بمجيء زيد haka idan ka ce waje amin akasar madinati rajulun yus'a wa hadha khabar min Allah ta'ala yukhbiruna bi qudumi rajulin min aqsal madinati yus'a khabar kina wa istikhbar abin da yake nufi da istikhbar shine istifham ay talab al khabar kina talab ma'rifati shay'in lam yakun ma'luman kana neman sanin wani abin da da baka san shi ba kamar ka zo ka ce hal ja'a zaid anta huna tastakbir wato kana ne a baka labarin shin zaidun ya zo ko bai zo ba ina fata an fahimta hal salla zaid fa anta huna tastakbiru salata zaid hal huwa salla aw lam yusalli تريد أن تعلم ذلك لأن الأمر غير معلوم لديك لم تكن تعرف هل أنه صلى أو ما صلى فطلبت من أحد أن يخبرك بحقيقة الشيء wato wannan shine istikbar ko kace istikbar ko kace istifham duk dai ma'anar su daya لأن الاستفهام شنو طلب الفهم استخبار شنو طلب الخبر كما رد استخبار شنو طلب المغفرة استخراج طلب الخروج أو الإخراج an gane ko istikhbar kenan a cikin zance akwai khabar a cikin zance akwai istikhbar sai kuma yace ne wa yanqasmu aidan ila tamannin wa ardin wa qasamin haka zance yana kididdiguwa a wani kasan zuwa ga tamanni at-tamanni shine talabu husul shay'in neman faruwar wani abu ina fata an fahimta wannan abin da kake neman faruwa imma an yakuna mustahilan wa imma an yakuna ba'id al-wuqu' kaga tamanni ya kasu kashi nawa kashi biyu ko dai ka nemi abin da kwata kwata ba zai iya yiwa ba kamar ka ce laita ni akunu nabiyan hada mustahil alwujud mustahil alwuqu' bayan yiwa kawai wani mutum ya zai zama annabi wanda an riga an rufe kofar annabta malakin rasulullahi wa khataman nabiyyin la nabiyya ba'di ila yawm al-qiyamah فالله سبحانه وتعالى قرر في كتابه أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاء أحد من الناس وتمنى أن يكون نبيا فقد طلب ما هو مستحيل الوقوع abin da ba zai taɓa yiwa bai faru tun da an riga an rufe kofar annabta ya iya kuma neman wani abu ne wanda yake ne zai faru amma da nisa كقول التكفير ليس لي مالا فأحج به talakan da bai da koko bai ce laita ni malan fa hujja hada al'am ina ma ina da kudi in je aikin hajji an fara tafiya aikin hajji ki ta ina ma ina da kudi ni ma in je in tafi ba za ka ce mustahil bane ba dan dare da Allah kan yi wa turo in ji ba hujji ko wa to amma dai abu ne mai wahala ya iya samun kudin idan an lura da hanyoyin shigowar kudin sa takaitattu ne matuƙa kwarai da gaske zai wahala har ya samu ya iya zuwa ya biya a tafi da shi bayan alazai sun fara tashi to wannan shine tamanni a cikin zance akwai abin da tamanni ne an gane ko wa arf bi fatih al ayn wa iskan ar ra idan ka ce arf wato kamar shi al ardu ala rafi shine at-talabu bi rizqin neman wani abu amma tare da dan tausasa harshe dan tausasa harshe lokacin da kake neman abu akwai bambanci tsakanin ce ni ko mun littafi da suna kan kanta da kuma da Allah ko zaka ni ko mun littafin nan akwai mutu ko babu wanne ne kun shi tausin zance na biyu to wannan shine arz a cikin larabci kamar ka ce ala tanzulu indana shin ba za ta sauka a wurinmu ba ala tusafir mai ila makanin ila makanin shin ba za ta ba za ka tafi ka raka ni mana in danyi bulaguro zuwa wuri kaza ala tazhabu mai ila dar ala tazhabu ala tazhabu mai ila suq shin ba za ka zo mu tafi kasuwa ba ka raka ni in je kasuwa in dawo duk wannan menene ar wato kana neman alfarman wani jinin yi maka wani abu kana neman a maka abu amma tare da tausasa harshe shi ne ar wato waɗannan kalmomi idan mutum ya ga kalmar a haka ba zai iya tantance me ake nufi ba sai bayan an yi mata wasali ko kuma in ya ga jerin zancen da ta shigo ciki domin ta iya ana nufin arf بفتح العين وإسكان الراء يا إيوة أنا نجم عرب بفتح العين والراء يا إيوة أنا نجم عرض بكسر العين وإسكان الراء عرض متنسي كنا إذا عايزنا كافرك كيتا من إرلي إرلي فرك كيتا من إرلي وهذه كهذا تكتبه irmi kaga al'ird kenan mutunci an gane ko ardu shine wanda muka gama fassara shi yanzu neman abu tare da ne yawa amma aradu kamar almata kenan wata yar haja wani dan abu da mutum ke amfani da shi a duniya sawa'un kudi ne ko abin hawa ne arab kenan turiduna arab alhayat ad-dunya arab alhayat ad-dunya wallahu yurid al-akhirah ko kuna neman arab alhayat ad-dunya ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قول فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا عرض wato yar bukata wani dan abu na duniya wanda bai sa kara ya karya ba sawa'un kana malan ya kasance nuqudan sawa'un kana mata'an sawa'un ka duk wani abu da zaka samu na duniya wanda zaka amfana da shi ko kuɗi ko wata haja ko wani kayan sawa shine arab an gane ku sai an sa masa arab dan bujurowa yake tafi baya dawama abin da yake duniya ta kai tace ne to kaga sai mutum ya tantance wasullan kafin ya iya tantance ma'anar da yake nufi a arab ke nan anan gudun sai kasam kasam shine rantsuwa kamar ka ce la usalliyanna zuhura fil jama'ati lalle wallahi yau sai na sallar sallar azhar cikin jami'i wannan menene la atasaddaqanna ala al-miskin al-yawm wallahi yau rana ba za ta fadi ba sai na samu miskini na masa sadaka la unfiqanna ala al-muhtaj lalle yau sai na ciyar da wani abu na dukiya ta ga mabukaci duk wannan menene kasa wato zance yana kasuwa zuwa ga wannan bangarorin sai kuma ya ce wani wajen akar ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز to da yake wajen akar yana nufin su ba wurin su ba ɗan usulul fiqh ta wata hanyar daban wato wurin malaman nawu ke wurin malaman balaga ke su dai a wurin su yan usulu idan ka faɗi wancan ka gama al'amru annahyu al-khabar al-istikbar waɗansu su sukan kara da at-tamanni da arab da qasam amma wa min wajhin akhar kaga wajen malaman balaga kenan su ba auren su ba amma su ma suna da buƙatar wannan istilahat balaghiya din a cikin ilimin usulul fiqh dan saboda yin amfani da su wajen istinbatul ahkam wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz a wani ta wata fuskar kuma zance yana tafiya zuwa ga hakika da kuma majaz to gashi nan zai fassara
فالحقيقة ما بقى في ما بقي ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما اشتبه عليه من المخاطبة من المخاطبة بكسر الطاء مم. والمجاز
والمجاز ما تج- ما تج- ما ما تجوز تجيز عن موضوعه إيه. فالحقيقة أولن سسوما سكسر زنسي بيها حقيقة ده مجاز من الحقيقة ده يسي ما بقي في الاستعمال على موضوع أبن دي وانزو في الاستعمال wajen aiwatar da shi cikin magana ala mawdu'i a bisa ga ma'anarsa ta asali da aka sa masa duk abin da ya wanzu akan ma'anarsa ta asali ba a canja masa wata bakuwar ma'ana ba sai a ce hadha lafzu ala haqiqatihi bi ma'ana ala ma'anahu al-asli ala ma'anahu al-asli alladhi wudi'a lahu asalatan a bisa ga ma'anarsa ta asali da aka sa masa ثم هذا اللفظ على حقيقته ولا على معناه الاصل وقيل او لقول سكتي ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبه akan ce alhaqiqa shine nafsu umila lafazin da duk aka aiwatar da shi idan an zo zance fi masuluha alaihi cikin abin da aka sanya masa na ma'ana min al-mukhatiba daga jama'ar da ta zance da shi din al-muqatiba al-jama'atu allati khatabat ukhra bi hadha al-lafz fa hadhihi al-jama'a qabla an tukhatiba jama'atan ukhra bi hadha al-lafz هناك معنى تعتقده في هذا اللفظ قال قبل أن تخاطب به جماعة أخرى فكأنما خاطبت جماعة أخرى مستخدمة هذا اللفظ للدلالة على معنى معلوم عندها عند عندها wato lokacin da nake yi sallah ya kamata akwai abin da ni nake nufi da sallah a zuciyata ba ruwana da abin da kai ka fahimci sallah a zuciyarka in Allah sa na kan ya dace da zato haka nake nufi amma in ma'anar da na faɗa ma ta sha bamban da wadda kai ka fahimta kuma kana son ka bi umarni na me ya kamata ka yi sai ka bincike ni me nake nufi da me sallah haka lokacin da yake kafiyar ya kamata ka san menene yake nufin ciyarwa a wurina ba wai kai me ya ciyarwa a wajen ka ba in abin da kake nufi ciyarwa ya dace da nawa to shi ke nan fa biya wani ibada amma in bai dace ba wanne ya kamata ka fahimta nawan wato ba naka ba in dai har kana so ka bi umarni na ina fata an fahimta wannan magana da suka kawo a nan gurin ta ta'arifi na menene alhaqiqa ko saka babu ta'arifi ne a da yafi kusanci da abin da su malaman usulul fiqh suke yin ta'arifin alhaqiqa ma ba sai fil isti'mal ala mawdu'ihi wanda ya fitowa fili abin da duk yawan zuwa kan ma'anarsa ta asali da aka san shi an gane ko amma mu ce mastu'mila fi masquliha alayhi min al-mukhatabati ta'arifin ya yi tsawo sannan kuma ya yi ta aƙidi ya yi sarkakiya duk da cewa ma'anar da wancan ke baruwa shi wannan ke baruwa kawai a nan gurin shi ne masu umila dukkan lafazin da aka aiwatar wajen zance fi masu liha alaiha akan abin da aka yi ittifaki shi ne ma'anarsa minar musatiba daga wanda ya zance da shi abin da shi wanda ya zance da shi ko jama'ar da suka yi zance da wannan lafazin su sun yarda ma'anarsa shi ne kaza sannan kuma sai suka furta lafazin don ya bayar da wannan ma'anar sai mu ce hazin lafzu ja'a ala haqiqati ina fatan kun gani wal majaz abinda ko ake nufi da majaz ma tujuwiza an mawdu'i abinda aka shallake ma'anarsa ta asali mawdu'u a nan gurin yana nufin ma'anarsa da aka sa masa ta asali lokacin da da'a ta awatar da lafazi don ya bayar da wata ma'ana ba ma'anarsa ta asali ba to wannan ya zo ne majaz duk lokacin da aka yi amfani da lafazi don ya ba da hakikanin ma'anarsa wannan ya zama mai ya zama hakika ke sukan buga misali su malaman balaga da cewa ja'at tudalliluni min ash-shams nafsun ahabbu ilayya min nafsi ja'at tudalliluni wa min ajabin shamsun tudalliluni min ash-shams جاءت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفس جاءت تذللني ومن أجد ومن أجد anan gurin ya kawo ashams haka ne ko a nan gudun ma ga ashams a nan ma ga ashams to mu ma kyale wannan ko da wannan muka dauka dan da wannan da wannan duk dai yace ja'at tudallilu li min ash-shams ta zo tana min inuwa dan ta kare ni daga zafin rana wace ce ta zo din nafsun ahabbu ilayya min nafsi wata rai wadda na fi kauna sama da raina ja'at tudalliluni ta zo tana mai inuwa wa min ajabin yana daga abin mamaki a duniya shamsun tudalliluni min ash-shamsi rana tana kare ni daga rana ranar dai guda ɗaya ko ba haka ba ya za a yi rana ta gare mutum daga mai zafin rana to kaga anan gurin a shamsu din da ke nan ba ita ce shamsu din da ke nan ba asalin sham me ke nan kaukabun lahu israqun wal ihraq ma'ana ma'ana wani katon tauraro ne a sama wanda ya kunshi haske da kuma kuna ga haske za haskace duniya sannan kuma ga ne zafi wanda ita ce rana da zaran an ce a shams to ita ce rana to da zaran na faɗi shamsu ina nufin rana ta sama sai mu ce ja al-lafzu hadha al-lafzu ja'a ala haqiqati amma sai kamanta wata mace masoyarsa da ne rana to sai mu ce hadha al-lafzu ja'a ala majazihi ya zo ala majazihi domin da an amfada a shamsu kowa ya san rana ake nufi amma ga wani ya ambaci shamsu yana nufin ne wata mace masoyiyarsa to ga ka'ida idan shi lafazi ba a cire shi daga asalin ma'anarsa zuwa ga wata ma'ana ta biyu sai an samu al'amura guda biyu abu na farko a sami ilaka wato a samu dangantaka tsakanin waccan ma'anar ta asali da ma'ana ta biyu da ake so a ko shakka babu daga cikin sufofin ranar da ke sama akwai ne haske to kuma wannan mace masoyiyarsa da yake so ya siffanta ita ma tana da ne haske ba baka ba ce ba kaga an samu ne an samu tashabu mutabaha an samu mutabaha ka iya cewa alaka alaka din nan mutabahar an samu alaka tsakanin tsakanin abin da yake da ma'anar ta asali da ma'ana ta biyu sannan kuma dole a sami wata karina a cikin zance ita wannan karina amfaninta ta hana mai saurare fahimtar asalin ma'anar da aka sani ta rana sai dai fahimci ne ma'ana ta biyu wadda aka ambaci rana don bayar da ita to ita wannan karina ko dai ta zanto karina ce a cikin zance za a iya ganin ta kaga yanzu a nan gurin idan muka ce ja'at tuzallilu li min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi ja'at tuzallilu li wa min ajabin shamsun tuzallilu li min ash-shamsi a nan gurin babbar karina da za ta nuna mana cewa shamsu din da ke nan gurin ba ita ce ash-shamsul haqiqiyya ba wa inna ma hiya ash-shamsul majaziyya shine ne lafazin tuzalliluni wannan karina ce domin a shamsul haqiqiyya la tuzallil ina ba dan fahimta tunda har ya siffanta da cewa tuzallil fa hadhihi qarinatun dalla ala anna al murad bi shams huna الشمس المجازية لا الشمس الحقيقية ina fata an fahimta da kuma lafazin cewa ja'at ko da yake dai wannan ya fi fitowa fili da haka su malaman balaga in sun tashi tarihin abin da suke cewa dangane da hakika shine al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi alahu idan sun tashi tarihin mujaz sai ce al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi alahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min al-ma'na al-haqiqi kaga sun ce li karinatin li alaqatin ma karina kaga alaka ga kome karina alaka ita ce siffar da aka samu a cikin lafazin farko da kuma lafazi na biyu a samu alaka a tsakanin sannan kuma karina shine ne a cikin jerin zance a samu abin da zai nuna lallai ga abin da yake nuna ba asalin ma'ana ake nufi ma'ana da ake nufi ta ne ta biyu shine a siffanta abin da wata siffar da wancan mai ma'anar ta asali baya siffantuwa da wannan sifar kamar kakan ce ra'aitu asadan da an ce al'asad kowa ya san shine ne zaki alhayawan almuftari ra'aitu asadan fi hadiqati alhayawan kowa ya san me suke nufi da wannan amma da kace ra'aitu asadan yarmi fi maidanil qitam kowa ya san me kike nufi jarumi wani mutum da ka siffanta shi da me da jarumta shi ne kake nufi ka kwatanta shi da zaki to me yasa ka kwatanta shi da zaki zaki yana da jarumta shi ma yana da ne jarumta sannan menene karina a cikin zancen da muka fahimci ba asalin zaki kake nufi ba yarbi kaga wannan karina ce mani atin min iradatul ma'ana al-haqiqi ina fata mun fahimta ba al-bukhari da cewa falam arad ghamaini asdaqa minkuma irasan idza al-hayyabatu niktu kazzaba fi zabrun mata yabdi fi zabran wa aghlabu min min an-nas yabsha batil al-wajhi aghlaba kaga ji wannan kasan cewa wato ya faɗi zabar sau biyu ya faɗi aghlab sau biyu ya faɗi zabar sau biyu to lalle ɗayan جاء على حقيقته نبي يزامي عبد الرغام ذاك يتي ولم أر درغامين أصدق منكما إراكا تن دلتي ban taɓa ganin ba zakoki guda biyu da suka nuna gaskiyar gumurzo irinku zaki guda biyu su haɗu suna gumurzo irinku ban taɓa ganin ba izal hayyabatin liksu kazzaba lokacin da alhayyabatu matsoraci an liksu rago kazzaba ya karyata gaskiyar tsayawa a gumurzu din fi zaburun mata ya buji shi zaburan zaki ya fuskanci zaki ka tankata kaga dole na farkon zaki na dan adam kenan na biyun fa zaki na dabba kenan wa aglabu minan nas yamsha basil alwajhi aglaba zakin cikin mutane ya fuskanci zaki kaga kaga da yake aglabun minan nasi ya nuna aglab din na farko shine majazi ne ko hakiki majazi ne ya fita basil al wajhi aglaba ya wancan kuma ya zama hakiki ala kulli halin wato shi al hakika shine al lafzu al musta'malu fi ma wudi'a lahu al majaz kuma al lafzu al musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu za ku ta ganin wannan a cikin maganganun larabawa wai mutumabi ne da sai su daula ya fita filin daga da takobi a hannun sai ce me na kana daukar takobi harun alaika turabi saitin filwaga ma yaf'alu samsamu bis samsami sai aibu ne a ganka da takobi a filin yaki sai ka ce sauran yau me takobi zai da takobi ma'ana ta kanta ta koyi wani samsamu bi samsami to amma wato a takaice dai wannan shi ne allafzu المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي شين المجاز الحقيقة كما اللفظ المستعمل فيما وضع له ممتاز سيتي فالحقيقة إما الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية
ita hakika iri uku ce akwai alhaqiqatul lugawiyya abinda a wurin malaman luga hakikanin ma'anarsa ta asali shine kaza akwai alhaqiqatul shar'iyya abinda a wurin malaman shari'a hakikalin ma'anarsa ta asali shi ne kaza akwai alhaqiqatul urfiyya a wurin malaman urf abinda ake nufi da urf abinda akwai urf am da kuma urfun khas al urful am abinda duk taron jama'a suka yi tarayya akan idan an faɗe shi a al'adance ana faɗar wannan lafazin dan ya bada ma'ana kaza amma hakika lugawiyya ita ce da wanda muka faɗa a baya da ka Allah ne musamman fima zubi alahu kamar as-salatu ma'anaha fil lughati haqiqatan addu'a ina fata mun fahimta sannan kuma al-haqiqatu shar'iyya wato abinda haqiqanin ma'anarsa a shari'a shine kaza kamar as-salatu a cikin haƙiƙanin shari'i a cikin haƙiƙanin shari'a shine ne at-ta'abbud bi aqwalin wa af'al التي تبدأ بالتكبير وتختم بماذا؟ بالتسليم wannan shine hakikanin as-salat hakikanin shari'a kenan al-urf al-haqiqatu al-urfiyya idan suka ce dabba a urfi me ake nufi dukkan dabba mai dukkan halitta mai kafa hudu ita ce ne dabba amma a hakikanin lugha dabba shine ne duk abin da ke tafiya a ban kasa dan adam da wanda ba dan adam ba tunda Allah ce ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sannan Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma kaga ya tafi kowa da kowa wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir to kaga al-urf a yadda aka saba al'adance wajen magana da an ce dabba da ake nufi mai kafa hudu zuwa abin da sama amma a hakikanin loga idan an ce dabba kaga duk abin da ke tafiya a ban kasa to waɗannan haƙa'i guda uku amfanin sanin su yana da muhimmanci a wurin mai karatu na shari'ar musulunci domin za a zo wajen wani lafazin kai ka yi da'awar za ka fahimce shi ala hakikatihin lugawiyya wani ya zo ce a zai fahimci shi ala hakikatihi a shar'iyya wani ya zo ce zai fahimci shi ala hakikatihi al'urfiyya to a nan gudun a kowa zai bayar da dalilinsa da zai sa a ɗauki lafazin a bisa ga wannan hakika ɗin da yake dawar ita ake nufi wanda dalilinsa ya fi ƙarfi sai a sallama masa ina ba za mu fahimta duk wanda dalilinsa ya fi ƙarfi sai a sallama masa wannan yana da muhimmanci gane shi sosai da sai ce wani wal majaz
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة
wato shi majaz yakan zanto imma bi ziyada al majazu bi ziyada aw nuqsan ko kuma al majazu bin nuqsan ragi yana aw naqal ko kuma al majaz bin naqal aw isti'ara ko kuma isti'ara duk zai buga misalin su don mu gane sai ce والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء
wato da yake laisa ka mislihi shay sukan ce majaz ne amma majaz bi maza bi ziyada domin alkaf din nan za'ida ce ko kuma mu ce sila kamar yadda wadansu malamai suke cewa ba sa son a ce za'id saboda mu tsarkake harshen mu kar mu yi da'awar a cikin lafazin a cikin maganar Allah akwai mai ƙari ziyada ce mutum ce sila bisfat sai ce hazal harfu sila wato sadar da shi aka yi ma'ana ko da babu shi ma'ana za ta fita amma an sadar da shi don ya bada ne dan sila ba ta zuwa dole sai don don bada ma'ana amma ziyada ta izantowa mazmuma ta izantowa mahmuda da haka bai kamata a ce ziyada ba la'anna hunaka ziyaratun mazmuma hunaka ziyaratun mazmuma lakin nasila idan ka an ce sila to lalle yana karin ma'ana yana akwai karin ma'ana a cikin sa to duka ce asalin zancen laisa ka mislihi shay in ka dauki kaf din nan ka fassara ayar da ita to abin da zai haifar wato tabbatarwa Allah kini ko wanda ya kama da shi dole idan ka zo fassara ayar ba ruwanka da bai ka fito domin asalin zance shine laisa misluhu shay'an laisa misluhu shay'an ba wani abu kutan kusan Allah madaukakin sarki an gane ko wannan shine hakikanin ma'ana babu wani abu kamar Allah nan kana korewa Allah ne kamanceceniya to amma idan ka ce laisa ka mislihi sai kuma sai ma'anarsa ya zanto laisa misla mislihi shay laisa misla mislihi shay to a nan gudun abinda zai haifar na matsala shi ne wato abinda kake korewa a samu wani abin da gashi yayi kama da Allah shi wannan abin baya da kama amma already shi tuni ya riga ya zama kama gawa Allah madaukake shi shiga ka tabbatarwa da Allah ne kama ya zanto abin da ka kore kishiyar kishiya ba kishiya ba idan ka ce ai wanta ba ta da kishiyar kishiya ka tabbatar mata ne domin ita ta farko lokacin da aka yi wata biyu ita ce kishiyar ta galibi mata sukan yi da'awar cewa idan an yi ta uku kishiyar wace ce kishiyar ta gida ma ita ne da kishiya za ka yanzu wannan aka wawa kishiya to kai sai ka kore ta ukun kore ta ukun na nuna kore ta biyu to haka Allah yake nufi kawai yana so ya korewa kansa kaman kama ko yana so ya korewa kansa kama gaba daya yawwa to idan an fassar kafin din nan a hakikanin da haka take dole dole a nan gurin kafin din nan kace ba ta zo bane dan ta nuna at-tasbihu wanda shi muka sani a'a kafin ce da aka tsara ta domin ta aska da ma'anar lausa ba don ta fa'idantar da ne tasbihi ba sai din da sauki sauki da ma'anar ne laisa wanda nesa korewa Allah kama take laisa misluhu shay ko laisa misluhu shay'un ba abin da yake irin sa to sai kaf ta zo laisa misluhu shay'un to lalle babu irin Allah madaukakin sarki lalle babu abin da ya kama da Allah amma idan ka dauki kaf cewa tasbihi take fa'idantarwa a nan gurin to sanan gurin shine sai sai haza majazun da maza bi ziyada وذلك لأن هذه الكاف صلة كما قلنا حتى لا نقول زيادة كما قالها المؤلف أو كما يقولها بعض العلماء لكن ما معنى الصلة يعني يستغنى بها عن الكلام يستقيم الكلام بغيرها الكلام يستقيم بغيرها لكن جيء بها لتوكيد المعنى هنا هذا جميل تجيء المجاز بماذا كنا بزيادة على قوله بزيادة idan muka faɗi ilahi shi kenan ka san da ake nufi ko kuma ka san yadda za ka gyara in ka tashi yin bayani ko ma rana ko ba haka ba shi ne amfanin wannan ke ko ko me والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية
المجاز بالنقصان كنا فضل الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون فكسي أي أسننسى وتشيء اسأل القرية asalinsa is'al ahalar ƙarya ne ina ba mu fahimta suka ce akwai lafazin ne ahal wanda shi ne almas'ul din don alƙarya ɗin gidaje da tituna baya yiwa mutum ya je ya tambayi gidaje da tituna sai dai tambayi wanda suke zaune a cikin gidajen da tituna فالمجاز بال... بالنقص كده wato a nan wurin kaga shafe lafazin ahal aka yi aka kawo ma'anan alkarya don ya bayar da ma'anan ne al'ahal wato kamar abin da suke da'awa a wannan misalin sun an cire alkarya daga ma'ananta na gidaje da tituna don ta ba da ma'anan mazauna ciki ta hanyar shafe abin da shi ne yake ba da ma'anan mazaunan shi ne ne ahal sai aka cire shi sai aka kawo wannan din dan ya bada ma'anarsa kaga ya zama almajazu bi maza bin nuqsan kenan an nuqsan din shine alhaz almajazu bil hazb kenan galibi su malaman balaga abin suke ce masa almajazu bil hazb ba ta ce almajazu bin nuqsan amma wannan wani istilahi ne na shi ma kamar yadda suke cewa irin wannan na da yawa cikin alqur'ani dan za ka ga lalle ya kamata a kaddara wata kalma a wani wuri domin ma'ana ta tsaya kamar yadda Allah ce ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum marudan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance mara lafiya ko ya kasance matafiyi sai ya rama waɗansu kwanakin na daban ah to kawai da kayan rashin lafiya ko baka sha azumi ba sai ka rama da kayi tafiya ko baka sha ba sai ka yi sai ka rama sai suka ce asalin zancen shine kuma man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara فعدة من أيام أخرى لأنه إذا لم يفطر لا يقضي يقضي فقط إذا أفطر بسبب المرض أو بسبب السفر إلى هذا أنت أنت لما تنسي المجاز بالنقصان هو المجاز بماذا؟ بالحذف كما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين معنى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين دوم من السبب بعث الرسل وإنزال الكتب هل الاختلاف أم الاتفاق الاختلاف فالرسل يأتوا يأتون فقط لكي يفصلوا ما حصل بين الناس من الاختلاف من ذن يفكر من إذن سلام من أبن ليس أبن سابعني أما إذن كان هدوبة في أن تورو من ذوه wannan sai ka kaddara fakta lafu fa ba sallahu annabi na don idan kace kana nasu ummatan wahidatan fa ba sa sai manzanni suka zo dan su raba kai bayan kai yana hade ko suka zo dan su hada dan kai yana rabe sai ka kaddara ne fakta lafu wannan fakta lafu din da bayyana a gaba fa ba sallahu annabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi kaza akwai ikhtalafu asan da aka kace المجاز بالحد كو المجاز بماذا؟ بالنقصان فكومي والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان da yawa waɗansu masu jirgi sun yi masa rabbi suka ce me zai ce almajazu bin nakal domin ta'arifin majaz din da ya asan shine an nakalu dan ayi nakalun lafz min ma'anahu al asli ila ma'anan majazi wannan shine dama ai ya zanto majazu bin nakal kuma ya zama dauruwar tafarsu kenan an gane ku kamar da ce kalga'id fi ma yakhruju min al-insan kama amfani da lafazin al-ga'id fi ma yakhruju min al-insan dangane da abin da ke fitowa jikin dan adam a samu suna ga'id domin shi al-ga'id din asalin sa a cikin harshen larabci al-makan al-mutma'in wuri wanda yake dangare kuma inda ba kowa shine ne al-ga'id to tun daga al'adance sai mutum ya je irin wannan wurin inda mai mutunci ne kafin ya biya bukatarsa sai aka sanya wa abin da yake yi a wurin da sunan wurin ina fata an fahimta amma asalin al-gha'ib a larabci al-makan al-mutma'in al-makan al-munkhafid allazi laysa fihi ahad an gane ko فمن عادة ذوي المروءة أنهم لا يقضون حاجاتهم إلا إذا ذهبوا إلى مثل هذا المكان الخالي المطمئن الذي ليس فيه أحد فيقضون فيه هاجاته فسمي ما يخرج من الإنسان باسم المكان كلنا يعني وانا سيتي المجاز بالنقل كده يعني فكأن, فكأن لفظ الغائط نقل من معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي فاشتهر به أكثر من اشتهاره بمعناه الأصلي sai ya sanya kuma
فزي بقى شو كان والمجاز بالزيادة والمجاز بالنقل عن طريق الزيادة والمجاز بالنقصان يعني بالنقل عن طريق النقصان ولا يسمع المجاز بالنقل فأي مثال اللي باك ده هجن مثال اللي باك اللي غير زيادة ولا نقصان يعني هذا ما شنو أصلا المجاز شنو شنو أصلي أي asalin ma'anar kina ai lokacin da yake almajaz dama ai shine annaqalu dum naqadul kalam fakan naqadul kalam min ma'anahu al-asl ila ma'an akhar غير الاصل wanda shine hakikanin almajaz
idan ya kare kuma nan ba za a ci rufe idan ai ba
wani abin nan lokacin da ya faɗi almajaz kawai sai sai buga misali kalga'ib sai kuma ya zo yi maganan cewa akwai majaz bil ziyada akwai majaz kuma bin nuqsan aha sai majaz bil isti'ara والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقام wannan shi da almajaz bil isti'ara فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أصلا الاستعارة a cikin balaga tashbihi ne asalin isti'ara tashbihi ne amma abin da yake faruwa shine um, a tashbihi kana buƙatar ka samu al-mushabbahu da me al-mushabbahu bihi wanda suna ake cewa rukuna at-tashbihi rukunoni guda biyu na tashbihi dan kana buƙatar kuma ka samu me adatu tashbihi sannan kuma wajhu shabahi idan ka samu duka waɗannan to yayi to abin da yake kirjin biki a cikin tasbihi wanda dole a same shi shine al-mushabbah wal mushabbah bihi dan wani lokaci aka yi shafi a datar tasbihi wani lokaci aka yi shafi ne wajahu shabahi amma galibi al-mushabbah wal mushabbah bihi dole sai an same to wani lokacin ma kansa sai a shafi wato al-mushabbah kawai sai a kawo al-mushabbah bihi don a yi da'awar cewa shi wancan almushabbahu din kawai ma ya kai matsayin almushabbahu bi ina fata mu fahimta ya kai matsayin almushabbahu bi suna buga misali da faɗin Allah ta'ala alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur litukhrijan an-nasa min adh-dhulumat dan ka fitar da mutane daga duhu ila nur zuwa ga haske ma'ana litukhrij an-nasa min al-kufri alladhi huwa kadh-dhulumat ila al-iman alladhi huwa kan-nur ina wada faita a nan gurin ga al-kufr ga az-zulumat a nan gurin ga an-nur ga ne al-iman idan aka ce al-iman kan-nur ya zo an samu musabbaha da musabbahu bihi menene al-musabba al-iman me ya musabbahu bihi an-nur al-kufr ka zulumat ya zo an samu al-musabba wal musabbahu bihi me al-musabba al-kufr me al-musabbahu bihi az-zulumat to dan cewa mutuƙa wajen mubalaga ta zance kawai sai ka shafi al-musabbahu din ka kawo musabbahu bihi معنى فكأن المشبه تحول نهائيا وأصبح مشبها به لاتصافه بكل خصائصه فكل ما هو من خصائص الظلمات فالكفر متصف به فكأن الكفر تحول نهائيا إلى الظلمات فكما أن الإيمان تحول نهائيا إلى ماذا؟ إلى النور لا فدام فهمتها wannan isti'ara ce da ya kamata a kawo al-musabba an an gane ko a kawo kuma al-musabbahu bihi dan ka fahimci tasbihi akai amma tunda an kai makura ne a babun tasbihi ya ma wuce karfin tasbihi kawai sai kai isti'ara ina fata an fahimta to isti'ara kuma ta kasu kashi kashi akwai at-tabaiyya akwai at-tasrihiyya akwai al-makaliyya ila asrihi wannan ababun balaga ne a tsakanin gaskiya da da da da da kila mu bukaci mu karanta ko da wannan babin ne a cikin wani littafi na balaga na kusa wanda zai saurin samu ga kowa wani littafi ne wanda yake yake saurin samu ga kowa na balaga albalagatul wadiha ko to ina ganin a darasi na gaba wanda suke da shi yana da kyau su zo da shi sai mu karanta wannan babi na wato alhaqiqa wal majaz da kuma karanta babi na al-isti'ara zai wayar mana sai sosai da sosai da abin da zamu yanzu misali ne kawai amma mu a karanta shi wanda dama ya taba karanta shi kenan ya tsara abin da wanda kuma bai taba karanta ba ina da zai kawai wannan babin zamu karanta sai mu ajiye shi dan yana da alaka da wannan tunda wannan mabahas sai wanda yake da alaka da lugha ba da alaka da usulul fiqh amma kasancewar ilmin usulul fiqh ya ta'amalu ma al alfaz al alfaz al qur'aniyya al alfaz al hadithiyya dukkan wani lafazi da zo cikin alqur'ani ana ta'amuli da shi da wannan to kuma dole su kuma alkur'ani da hadisi gaba ɗaya da larabci ne aka saukar da su kaga akwai bukatuwa matsanantiya zuwa ga sanin asrarul lughatul arabiyya fil alfaz fil alfaz alwaridati fil qur'an alkarim wal warida fi ma sahha min ahadith nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam domin idan mutum ya fahimci wannan yanzu zai ta'amuli da cewa usulun fiqh su samu sauki amma ya fahimci sama sama ba zai guda din abin nan tafiyar sosai ba to a nan gurin da almuhim al-isti'ara kun fahimci me isti'ara ne wato gaba ɗaya an shafe al-mushabbahu wa kawo mushabbahun bihi li da'awa anna al-mushabbaha tahawwala ila mushabbahin bihi kamar ka ce wani yayi kama da rana kawai sai ka ce wani ranan ne ma kawai amma ba ka kawo wani ba kawai sai ka ce rana kawai sai shiru ina fata an fahimta to kaga wannan ai ba karamin abin nan bane ba hakikanin sa to nan gurin ya zame mu warware wannan ka kaulihi jidaran yuridu an yanqadda fa aqama fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama lafazin fa wajada fiha jidaran ai mun san aljidar shine bango ko katanga yuridu an yanqadda fa aqama wannan jidar din yayi kamar zai faɗi an gane ko to lafazin irada da aka jingina masa ita ce ta nuna lallai akwai wani almusabba an gane ko da aka riga aka shafe shi sai aka kawo almusabbahu bihi wato kamar shi almusabbaha din gaba daya ya zama almusabbahu bihi abin nufi a nan gurin domin irada ba ta daga cikin sifofi na jidar dole dan adam ne yake da mai irada ko wani abin da ya kama da dan adam cikin halittu mala'iku suna da irada aljanu suna da irada dan adam na da a yadda su malaman suke faɗa mana nake faɗa muku kafin ta aqidi ko menene suna da irada amma wajen za a katanga ka ce abin nan ya so katanga ta so ta faɗi ba zai yi taso ta faɗo domin irada wani abu ne da ya shafi masu hankali ba jama'a ba to shi kenan lokacin zai faru wa wajada fi haji daran yuridu an yankabba fa aqama kalmar irada a nan gudu mai take nufi mala amma an jinjinawa garu irada a madadin lafazin almayil karkata saboda kaiwa matuƙa wajen cewa rusunowar da garin ya yi kamar kafin ya rusuno sai da ya kulla niyya irin wanda niyya jazuma ba ja da baya sai ya faɗi ina fata an fahimta shi kuma sai zo tare sai da inda bai tare shi ba lallai da bai zai faduwa zai yi domin inda an ce mala kaɗai za iya waka katanga a karkace kuma ta ɗauki wani lokaci a haka a karkace ba ta zube ba to sai ya zanto aikin da sabri ya a lokacin nan baya da yawa katanga ta so ta faɗi ya tare ta ko ta karkace ya tare ta kila inda ya tare ta ma inda ya kyale ta ma bata faɗi ba za ta ɗauki wani lokaci wata ɗaya wata biyu ko sai an yi wani ruwa da yawa kafin ta faɗi yanzu da dama sai kana yawa cikin gari za ka ga gida a karkace ka san a karkace yake kuma ya ɗauki wani lokaci a haka ga katanga a karkace to da aka amfani da lafazin mayar ba zai bada ba saboda lafazin ne irada lafazin irada an riga an kulla niyyar sai an faɗi kuma an taho za a faɗin kaga ba ja da baya ke ma'ana sai ya kasance ya zato kai to amma dukkan waɗannan abubuwa a hakikanin gaskiya su malamai na loga sukan faɗe su ina nufin gaba ɗaya babin hakika da babin majaz malaman loga sukan faɗe su a hakika da majaz da isti'ara ta sirriya da wace ce amma da yawa daga cikin malamai na aƙida sukan yi musu rabbi cewa su bisu yadda ba a cikin harshen larabci akwai wani hakika da majaz da wani isti'ada ta sirriya wace ce wace ce duk wannan maganar ku ce da ko kawo ta falsafa don ku samu damar shigar da waɗansu bidoyi cikin addini amma da wani wayan zance don ku shigar da bidoyi cikin addini amma asalan zance da ba ɗaya hakika ne ba wani majazi duk zance ne ne hakika ne dukkan zance hakika ne babu wani hakika daban wani majazi daban illa iyaka kawai su abin da suke kiran shi asalib ne na harshen larabci to amma menene ake nufi da wannan zancen idan an faɗe shi menene bidoyin da ake jin sun haifu a sakamakon kirkiro alhaƙiƙa wal majaz kuma suwa suka fara kirkiro magana da alhaƙiƙa wal majaz ina ganin wannan duk ba za mu iya yin sa ba a halin yanzu mu dai fahimci wannan abin a matsayin darasin yau sannan kuma mu sare a darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu zo da shi lissafin menene kuka ce البلاغة الواضحة دم مساك كرن تاسم وفهمتي إذن يسوك مساء بيان ليه ملاحظة dan idan baka fahimci abu ba sai aka faɗa ma mulahaza sai kake fahimtar sa sai gaba da amfani ba amma kuma yana da amfani mutum ya sai ya zanto abu dai ko barna ce in mutum ya san shi akwai fa'idan sanin sa sai ya zanto a rabtu sharala la li sharri lakin li tawfiq kamar yadda Huzaifa ibn Al-Bani ke cewa kan nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an al-sharr makhafata an yudrikani yani hayyu anfusakum li dirasati hadha al-bab من كتاب البلاغة الواضحة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لكي نكون على بينة من أمرنا فنفهم ما هو الحقيقة ما هو المجاز بشكل واضح ما هي الاستعارة ما هي أقسام الاستعارة بشكل واضح ثم بعد ذلك نعقب بما قاله العلماء قديما أو حديثا في هذه الأبواب التي لها علاقة بالبلاغة وبالتالي لها علاقة ببعض العلوم الشرعية لكي نكون على بينة من أمرنا ماذا أنا أقول كما تبدأ كتابه gaskiya wato wato wato ba abu mai wahala irin fassara ba kuma abin da mutanen mu suka dauka da sauki irin fassara wato fassara wani yare zuwa wani musamman larabci ka fassara shi zuwa wani yare yana da wahala sosai dole ka san ka bukaci sanin shi hakikanin larabcin ka kuma san kai yaren ka yanzu mu idan aka ce katanga ta faɗi ko ta so ta faɗi ba komai bane mu a wurin mu to amma su su kalmomin su zaka gani da ake amfani da su a larabci lafazin irada ba a jingina sai ga abu mai hankali ba zuwa ga jama'a ba a bisa ga wancan kaulin har yanzu nake tafiya ban gina wani kauli na ba ko kuma wani kauli da malamai suka faɗa ma'ana ba a jingina shi zuwa ga jama'a sai da jingina shi zuwa ga al'ukala to kaga amma a Hausa kai ba ka da wannan matsalar eh ya shafi wannan karatun ko ba hutun sati biyu ba gaskiya ya shafi wannan karatun to mu karanta wannan mu karanta wannan ko wa ya haddace da yake ko da mutum ɗaya ne karanta ko da ke lokaci ya kure ko lokaci malam bai karaso ba to ko da wani wani wa ya haddace bismillah bismillah aha
أمر
أمر ونهي أمر ونهي أمر ونهي والنحو ثم لبس الحمى أو كفر أو مبين أو مجمل أو ذاكر ما أسماه أو مؤول معناه سلم مهجرة أو ظاهر معناه أو ذاكر معناه أو مؤول ومطلق الأف- ومطلق الأفعال ومطلق ومطلق الأفعال ثم ما نزل حكم سواه ما تلك للتصرف كذلك الإجماع والإتيان ما والإخبار كذلك الإجماع والإتيان والإخبار والإخبار ما ما حظر حقل و-
وما إباهة كل وقع وما إذا حصل كل وما كالجزية مطلقا والمرجئ
كذا القياس مطلقا لعلة يرجع مؤمناً لله بالعفو والتنفيذ للأدلة والوجه في مسجد في مسجد ومسجد في مسجد وهكذا
وهكذا أحكام كل مجتهد وأحكام كل مسجد كل مجتهد كل مسجد
أبوابها عشرون بابا تسرد أبوابها يعني نفهم أبواب وصول الفقه كنا عشرون بابا بابك عشرين ne تسرد haka ake jero su asardu shine jera abu ambatar shi ɗaya bayan ɗaya shine asardu tare da hu ya surdu jera abu ke an fasa wannan a fassara ba wa fil kitabi kulluha saturadu wa fil kitab a cikin wannan littafi na mutum lawraqatu kulluha saturadu dukkanin su za a koro maka su za a koro waɗannan babukan guda ashirin wa tilka aqsamul kalami waɗancan ababai da za mu ambata maka daga cikin su akwai aqsamul kalami an gane ku samma sannan kuma me amrun wa nahyi akwai babi na al'amru zai zo ya kulla babi guda akan al'amru wa nahyun da babi na annahyu thumma lafzun amma sannan kuma lafazi shi lafazi din nan wanda ma'anarsa ta game kamar am kenan shine thumma lafzun amma wato sannan lafazi wanda yake ga me wato shine al'am kenan au kussa ko kuma lafazi khas zai zo akwai babul am akwai babul khas au mubayyanun akwai mubayyan au mujmal ko mujmal au zahirun ko kuma zahir zahirun ma'anahu au mu'awwal abin da ke ma'anarsa zahiri ko kuma abin da ke mu'awwal duk mun yi magana su wannan adresin da wuce ko wa mutlaqul af'ali sannan akwai af'al waɗanda suke al-mutlaqa ne za a fahimta gargashin al-af'al al-mutlaqa مطلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الإيجاب أو يدل على الاستحباب أو يدل على الجواز أنا كرمت وانا أشكي أصول الفكر ثم ما نسخ حكما sannan za a zo maka magana abin da aka shafi hukuncin sa al-mansukh kenan siwa huma bihi kadin tasak sai kuma kishiyar al-mansukh din wanda shine ne nasikh shine siwahu wannan ta ma bihi wanda da shine kadin tasak shi al-mansukh din ya shafu ba dan annasikh ba da al-mansukh bai shafu ba kazalika al-ijma'u haka babi na ijma'i an gane ko wal ikhbar haka babi na labari ma a hazarin tare da babi na alhazaru duk babuka ne wannan zai zo da bayanin su fil lafil lafin su ma a ibahatin tare da ibaha al ibahatu al asliya ko al baratu al asliya kullum waka dukan wannan sun faru a cikin wannan littafi kazal qiyas mutlaqan haka kuma al qiyas mutlaqan li illatin fil asli al qiyas wanda aka gina shi bisa ga illar jiki cikin asli domin a cikin babin kiyasi akwai al-matus akwai al-matus alaihi sannan akwai al-illatul jami'atu bainahuma thumma al-hukm arkanul qiyas da ma guda hudu ne al-matus al-matus alaihi al-illa da kuma al-hukm wa tartib lil adilla sannan jerin dalilai na shari'a al-kitab as-sunnah al-ijma' al-qiyas wa al-adilla al-muttafaq alaiha ijma'an kenan بصفة مجملة سنة كما الجملة المختلف فيها كما شرع من قبلنا قول الصحابي الاستحسان المصالح المرسلة وأن الأدلة نود نمسك المختلف فيها زي زي ترتيب الأدلة أتكلم الأدلة وأن يأتي قبطر وسنن وأن سنن وأن الكتاب السنة الإجماع القياس سنن كما شرع من قبلنا المصالح المرسلة قول الصحابي إلى آخره والوصف في مفتن ده صفوتي ده يكمات مفتي يسامو ومستفتن da kuma shi ne yin fatawa waye yake yin fatawa ko wani halatta yin fatawa in ka kai matsayin mujtahidi ai haramun ne kai fatawa sai dai kai ijtihadi ka samu hukunci dan yin fatawa ta kalibanci ne wa mustaftin uhid wato kamar da aka saba karanta cikin littafin wa haka za a hakamu kulli mujtahid sannan kuma za mu karanta hukunce-hukuncen da suke da alaka da al-istihadi da bai istihadi sufofinsa ya kamata mu tahidi ya zama wannan a jumla suke na cikin abin da muka yi shi duk tafsil a baya dan da abin da muka karanta nan cikin littafin zai zama a wari amma a nan gurin yana dunkule maka shi dan ka samu damar haddacewa to abin da muka yi yau shine zan karanta mana amma zan yi karanta a ɗaya tun da mala ya riga zo ba sai na mai da zai sa sofi ba babu a kasan kalam kau na kau أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل كركب بذي زنتو الكلام بس دي الكلام اقل ما منه الكلام ركب اسمان او اسم وفعل كركب كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في النداء وجاء من اسم وحرف في النداء وقسم الكلام للإخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولأرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وهدها مستعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تزوجا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو وهو وهو, وهو المراد في سؤال القرية وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريا وكالزياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا ban ji ba za a kamar yadda na faɗa muku ko da wani dalili ya sa bana nan a sabar da lahadi akwai wanda zai zo ku rinka yin musu lahadi wannan magana tana nan wancan karan da dogaro ruwa aka yi kuma kuma kuma kun sani iya a cikin addinin musulunci mutum na iya ɗaukar tarbiyya irin wadda ɗan adam ya kata wa kansa bayan ya riga ya girma ya mallaki hankalin kansa a matsayinsa na ɗan kasuwa ko a matsayinsa na mai sana'a ko a matsayinsa na jami'in gwamnati ana kirga mutum ya girma lokacin da duk mutum ya zama baligi